أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba da yawan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu iko muka haɗu a wannan makaranta mai albarka domin gabatar da wasu addinin musulunci da wanda aka saba yau karatu mu insha Allah a cikin ya wasu ikmal bid'a za mu tashi ne akan babi na hudu zuwa abin da ya saba ga sai mu kwana a wurin kuma daga nan ne za mu rufe abin da muke karanta a wannan wuri mai albarka da yin Allah ya nuna mana bayan ayatul azumi da sura da kwana abu nan muna sanar da yan uwa ba fa kwantawa za a yi ko a zauna a gida ba a to ba ramadan ma ba a zauna ba ba le ramadan ya zo zai zauna kuma abinda duk ake nema a nesa na ramadan ya zo Allah ya kan sauwaƙe shi dawo kusa kusa saboda kar a yi kasala tsarin ilimi yana da cikin babban muhimmin addini to kuma ga hinan ana tafsirai mutum zai je in yi ilimin sa ya karu in yaji an ce Allah ya ce a bari to ya bari ba sai kana yin abun ba idan akila ba ka san abun ne bai dame ka ba amma ba dan Allah ya ce a bari ka bari ba ana son bambancin ana son a gane bambancin ni dan Allah da bari dan Allah shi ba Allah yake bai wa lada ba wai bari kawai haka kawai ba ka gane magana ko shi da aka fi cewa mutum na tsuruta saitinsa ya fi lada yanzu kan malam ibrahim din nan ba sai an ce allah hana ba zai rike hannun buduwa daga raje ba to to kawai in dan damuwar da kawai saboda shi bai da bukatar ya rike hannun buduwa kawai yana bai rike ba ai ba aikin allah ba to amma dai bai da alaƙe ba tun bai aikata ba to amma da shi sarwai ne fa wanda bai wuce hakan ba fa zai aikata ne a'a yaji allah ya hana sai ba don wa a lokacin da ba wanda ya gane maki da wani nan ko wannan ke cikin azumi da muke fuskanta nan aka shiga jarabawa sosai irin azumin bana kuma yana daga cikin wuraren da lokacin da ake shiga jarabawa lokacin da azumi ya koma bazara bazara yana da tsaurin gaske musamman wurin mutum da yake aiki na motsa jiki to kaga idan mutum ba mai jin tsoron Allah ba ne inda ba a masa kyakkyawan sani ba yanzu kama a nan numan nan na ji suna fada hada wani guri musamman da ake ne na zuwa da ke wannan yara ne na musulmi amma azumi na kan bada wahala iya dan zagaya ya ga zagaya da aka yi kwari aka sha ruwa aka wanke baki ta za a goge a gyara ne sai zo a ta aikin ƙarfi da shi aika aiki aika a cewa na kai dauda kai yau baya bana azumi yau azumi ya yi duka ya yi duka ko ya da shi azumi dai yawa da ka ga irin wannan nan a kiyaye a bari don Allah shi Allah yake bayar da lada in za a yi fa shi ma a yi don Allah saboda haka ga wuraren tafsirai na ana yi a shi kabiru yana ya kofa gidansa kuma yana yi a masallacin fada da mujahid ɓaure shi ma yana zuwa nan yana yi a fada ko to ga malam usman namu nan shi ma yana yi a nan a tukulma to kaga ba za a zauna haka ba ta yi da lokaci akwai takara kuma ga wanda Allah ya sa zai yin takara in nace takara ba ina nufin ya ɗauko Qur'ani an du an buɗo tsakiya ko an buɗo bakara ba me ya hana ka neman jijinka na ido biyar da za ka iya da bai sabi kai kada ko ba za ta je ba ba za ta je ba to kamo daga amma na kama daga bakar na ido biyu ka kama daga amma ka kai na ji kai ma ido biyun kai na karan da biyu ka karan da biyu gobe na ƙara biyu na gaba kai kuma mai mai ka wannan suka je ƙur'anin dai kuma ido biyu kai in na ma gaddama ma ne zaki aka irga harba aka samu na ka sun fi harba mai yawa ma sai ka filada yake karatun qur'ani harafi yake irga ladan harafi yake irga ka wanda ke bismillahir rahmanir rahim to harafi da tare ne da in ni karami na garin qur'ani da ba na da da sai an amma goma goma ce amma wasu bayan Allah ka ga kadan rike karantawa amma abun da ake ba su malam ba zai rubutu ba saboda suke jin darajar qur'ani a kira nan ya ga yi da an bazu qur'ani ba kara hidda saboda ana jin darajar sa da nauyin sa shi da amma yanzu na son ka gane wannan kamar qur'ani da muke dauka muke dan zagaya da ayyukan dan barna ko wani abu wallahi wani Qur'an da zaka ji ana zuwa har a gari gari ana haron ka a zagaya a wuri ko ka mutu hawo ko ka mutu wallahi wani ma kan da cikin sa duk gyara ne kenan ga ga marubutun ba kwararre ne a sani ba amma za ka samu duke shi a tsaye akan in ji Allah in ji Allah sai duk wani ne biyan bukata dai ba ana samu da wannan Qur'an musamman ake ba ake aro ko kuma a ɗauko wanda yake da shi ya zo ya aiki da shi an yi kuma bukata ne to duk irin waɗannan bisa ga yadda mutum ke jin darajar qur'ani a zuciyarsa bayan wannan muna da kalala ga shi nan ga yadda jifari ga salatu annabi ga la ilaha illallah za ka iya yanka a ce kai bana da azumi wani samun yi jifari dubu kaza wani samun yi annabi salatu dubu kaza wani azumi na kafin a gama har ma ka ke ci jalinka sai wa annabi salatu iya zuwa ba a biya ku in kuka za a ma an zo raba masu laifin da kare to masu yawan katin yau a nabi salatu nan ai ke kawar mara a hara da ba shi da sa wuri ba in kuka za a ma ku wuce nan ya ko wannan da ake rubuta ko da a rubuta mutum dan wuta Allah sai a rubuta ta rubuta ina ga Allah ne yake yankun Allah ma sha abin Allah ga dama gobe sai ya ce kullum duba-duban mutane ake bai aljanna a cikin ramadana kullum ran da za a yi rana ta ƙarshe sai an da adadin yawan wanda aka yanta watan duba a rana ɗaya nan gwana rana ban fana to wasu abu ake yi na Allah sai ka ji ka Allah ya sa sunan ka a ciki kaga kaman ka ci kwakwa kaga yayi to jama'a a yi salati mai yawa a yi istighfari da yawa a yi hayyana da musamman a cikin wannan wata wannan babu na hudu fi bayan tsarikin suratul muhammadiyya zai bayanin cikin wato tabarkin sunan muhammadiyya fi babu imani a cikin babu imani wa bayanin ma a rasa wannan zai bayanin abin da wannan kirkira fi a cikin babu imani min da bida shaytan na bidon shaytan zai faɗa ga yadda sunna take ga da bida take a cikin babu imani tariqu sunnati tafarkin sunna fi babin imani cikin babin imani shi ne ban gaskiya amma da rikon sanatul muhammadiyya ce ka ga tafarkin sunnar muhammadiyya fi babin imani cikin babin ban gaskiya wawa shi ne an yi akuza kullum muminin kowane mumini ya riƙi aƙidatahu aƙidarsa min al-qur'an al-azimi al-qur'ani mai girma kuma ya ga magana a gari idan Allah ta'ala domin shi Allah madawakin sarki azbata da ni a qawaidul imani ya tabbatar da dukkan ka'idodin imani fil qur'ani a cikin alqur'ani wal qur'ani kaga alqur'ani mutawatir ya zo da maganganu a jere na imani kada iyon masu yanke shaka babu kokonto a ciki wa albata Allah ya tabbatar da tilkar kawai da wannan ƙa'idodi na musulun na imani bi kauli da faɗin da yake cewa walakin la birru mana mana billahi nagartaccen mutum kam ko nagarta zuwa an fasara shine mana amana billahi wanda ba da gaskiya da Allah kaga nan ka samu rukuni ɗaya a cikin rukunin imani wal yawmil akhir da ranar lahira kagar ku ne wal mala'ika da mala'iku kagar ku ne uku wal kitabi da littafan da Allah ya saukar daga sama kagar ku ne hudu wal nabiyina da annaba to ba sai imani da kadara ba amma kadar la haka kadari shikenan magana ya kare to sauran ko imani shi kenan dama imani ya tambaye ka menene addinin ka addinin ka musulunci menene musulunci abu biyar ne to me biyar din na farko kalmar shahada na biyu tsaye da sallah ba sai sallah ba ka ne tsaye da sallah kana sallah a lokacin da ka dama baka tsayar ba kana sallah da ka dama baka tsayar ba dole sai ana bincika ya ake yi ya za a yi kuma a ringa yi a lokacin in an samu kalmar shahada tsaye da sallah sai ka ce zaka sai ka ce azumi da muke fuskantar na yanzu sai ka ce aikin hajji wannan shi ne musulunci shi ko imani ba da gaskiya da Allah ba da gaskiya da manzannin Allah ba da gaskiya da littattafan Allah ba da gaskiya da da da ranar lahira da ba da gaskiya da littattafan da Allah ya saukar wannan guda biyar sai imani da kaddara to wannan adalai salafiru ta tabbatar mana da abubuwa guda biyar a cikin shi da saurana saura ɗaya wa azbatar kadara Allah ya tabbatar da yin imani da kadara shi wa iya cikin rukunin imani bi kauli da cewarsa inna kulla shay mu jala kowane irin abu kalaqanahu mun halitta shi bi qadarin da kadara kowane abu kaddaran Allah ne Allah ya kaddara shi ba wani saka Allah ba ban tsaya kan shi inna hu ta'ala ya ala madaukin sarki albata ya tabbatar da jami'a usulul dini dukkan asalin addini Allah ya tabbatar da asalin cikin qur'ani a cikin alqur'ani ilahiyatiha na wanda za a gane Allah shine Allah wa nabawiyatiha da wanda za a gane manzancin Annabi Muhammad da manzancin sauran manzannin yan wasa wa sam'iyatiha da kuma mu sauran wada na abin da za a ci abi walaisa babu ba da bayanin lahi bayanu babu wani bayani bayan bayanin Allah babu a babu yanzu da wani yake kawai ce wajen mutum ce ya imani da Allah sai ka ce wajen da kawai ka ce masa wa'an ne wani mutum ne bai ba na ce na yadda Allah ne Allah ka ce a to dalili wa wani aka a ce sai ka karbi imani zama imani waye ya nada ka annabi sallallahu alaihi wasallam kowa matsayi ma saboda tausayin mu yace Allah ba shi iko iya hukunci mu mu kadai kadai alayhi ala da na riga na alƙawari ni ne nan zai shari'a ne Muhammad ido ai za a tona asidin al'umma ta a gaban annaba ji kunya an san ji kunya na ji kunya alaga da ba za a ji kunya ba ba da kai hakuri ba za a ji kunya ba amma da shara ba ma kawai ni zan yi ta don Allah bai ba annabi shari'a ba kai kuma mutum an ce masa musulmi ka ce ba musulmi ba wanda kuma kuskure ne ba a ɗanɗanin kuskure a yi mutum shi yardan nan a yi naki ne ba a zuci ka sani a cikin gudun kafarai wani ya kashe mutum matsayin ya kashe kawo da tunaninsa amma da lokacin da ikon zai kashe shi sai kira ila ila amma sai ya zarta da abin da ya canta a ƙasarsa kuma da ƙan la ila ila wannan kuma la ila ila ɗaya bai yi sallah ba bai alwala ba bai wankan janaba ba bai azumi ba bai zakka ba bai hajji ba abun da bai karatu ba ana yaƙi kuma annabi yake ya ƙara sabon annabi amma an cire masa tafi ya ce la ila illallah an kai takwabin annabi shi to don me don me kuma sai ya ce a ya rasu da ya faɗa don ya kare kansa na daga takwabin kawai dabara ta kare ba yadda zai eh ya kure mata yace la ilaha illallah ana da ka farce zuciyar kirjin ka fada ka dauko zuciya ita ma ka fada ka kaga ka le ka ka duba la ilaha illallah ba ta shiga ba tunda ka ce babu a ciki abu da ke cikin zuci zuci na cikin kirji mala wata kuka ta za ka farke ka bude ka gani annabi ne ya tambaye shi ba yace ya rasulullahi in na farke ma ba zan ba zan san menene ba shi da ba ga kira mun da kaza ne ba in abun da ka ja fada bincika eh ko ai sai Allah sai Allah sai Allah don haka wannan akwai da wannan sosai ba ruwanka da fa'ar la ilaha illallah ai kwanakin ba mun kanta ya kalma da la ilaha illallah ko an hana gaba da duk wani la ilaha illallah ko da guda ɗaya ne sai sai ka bar Allah abun ka kaga malam yace bayan bayanin Allah fa ba wani bayani li'annahu domin shi Allah kad azbata haqiqa ya tabbatar da hudusal alam ba an sa shi a cikin ƙawai duba hudusal alam ba da faruwan ta alam to Allah ne ce wannan abun tabbata ce bi qawlihi Allahu khaliq kulli shay ya ce Allah shine mahalicin kowane abu shi duk abin da ba Allah ba sunansa alam a ce lalle faruwa ta dinna yana daga cikin sabobin da suka wajaba ga ubangiji ya zama shi ne ya halitta abu Allah ya ce shi ake yanzu ka aika ce ba zai ba wani bari ya tabbatar da kauna kasancewar da wajibar wujudi shi ne ya wajibar da dukkan samun mu ga baki ɗaya ke kawai ce alillah shakkun tun akwai wani kokonto ne a sha'anin cewar akwai Allah shi ya samar da komai fadin samawati wal ardi wanda ya samar ya kirkira ya kaga samai da kasa idan san wannan Allah ba inda ya je ya kallo wata sama ta wani to bara shi ma zai zo kira sama irin saman nan ta da harkewa ne ba ya haka ba Allah shi ya kagi kayan sai kirkiri kayan sa ba agun wani ya kalla ya kwafa ba ya raɗa mata suna sunanta sama hayi sama mayi sama an guda bakwai to haka kasa ma eh wallan ne da kasa Allah ya tabbatar da wannan wa albata Allah ya tabbatar da kaunahu kasance wata kadima wal kidan ba alti wal kidan ba eh a kuna cewa da wama ko to ai da wama nan wato wato kasan da kidanmu da bakawo shi kidamun nan yana magana kan ƙasa ne makawa kuma ta sama wato bala ta bi a ta bi a ta bi a ta bi kai kai ne wane ya to baban kuma shine wane baban kan kuma baban sa ne wane baban wane kuma shine wane ai kada a gano tushen abun to Allah bai da din kasa can a ce to ga daga sanda ya fara abubuwa kaji ya yi bari ko sama da shi fara sama daga to kafin yin dama yana nan zama ne wanda bai da da zaman kwata kwata a shi ne gidan babu da dafa kar ma hankali da wurin kar hankali da wurin abun ba zai taɓa yiwa ba eh sama akwai da babu sai ya yi ta kasa akwai zo babu ya komai ne akwai da babu to al'arfi su kurzi kum mala'iku aljanna wuta duk akwai da babu kuma ya abu amma babu can a kafin duk abin da ka gani Allah ne ya yi shi ne amsa ba a cewa to Allah kuma ya yi ka wani za ka wana yi ba a faɗa yi ba a faɗa faɗan ka kuma to a ƙi da mutum kenan amma ba kawo kuma a ƙarshe babu iyaka babu ana iya gane sarki ya hau alif kaza da kaza kaga bai da gidan ya mutu kuma alif kaza da kaza bai da bakawo eh to bai da su eh da gidimi ma wasu kuma su gidimi wala ma da duke wata ba dai wani ma ya kada masa da ka auren wasa to Allah bai da farko bai da ƙarshe ya tabbatar da wannan ya ga aka gane je kauli huwa al-awwal yace shi ne na farko wanda da kaunahu Allah ya tabbatar da kasance bakiyan wallaje bi kauli da fadansa wa tawakkal Allah hayyi ka dogara ga rayaye Allah ne ya mutu wannan ba zai mutu ba eh ka dogara da shi wannan ya tabbata shi Allah yana da bakawo tunda ba zai mutu ba duk wanda zai mutu bai da bakawo yawwa Allah kuma baya mutuwa ya tabbatar da haka shi ne rayuwar da baya mutuwa wa Allah ya tabbatar da kaunahu kasancewarsa mukalima da karfi wani mukalima dubu Allah ya saba da halittarsa ga baki da shi da wani kawai da ake lil hawadi duk abin da faruwa yayi to bai kama da Allah ba laysa ka mithli shun ba akwarin Allah da komi kaga alaysa ka mithli shun ba wani abu irin Allah wa albada ya Allah ta bada kauna kana jira gariya Allah wala wal qiyamu bin nafsi yace wallahi gani Allah ne mu wadace wa albata Allah ya tabbatar da kauna wa kasancewar da wahidan shi kadai ne wal wahadani duke nan bi kauli da yake kul huwa Allahu ahad kace musu Allah ɗaya da bare ka zo ka samu annabi bawa Muhammadu mun ji kana son Allah ɗaya har ka faɗi wata babban magana ka ce Allah ɗaya ne ga alloli muna da su barkin kai ka zo Muhammadu ka ce Allah ɗaya ne to ga mana kallon na zinariya ne Allah na zinariya ne ma ba shi ɗaya ne ba mu ma ba na zinariya in Allah ya azurba ne ba to ba shi kaɗai Allah ba mu ma muna na azurban Muhammadu ya muna Allah na eh kowane kana ne to muna da nuna to da yara ya zama da sai Allah ya karbi zanjiri kul wallahu adu ya ka ce musu Allah ne wannan ne nake wata Allah Ahmadu Allah da an ce Allah kawai shi ake nufi ba wani ba amma duk wanda kuka tunda kun ce ba ɗaya ba ne in ka zo kana magana sai an kawo da wanda kake magana a cikin ashe ba su ake nufi da bukata ba lam yalid wa lam yulad shi Allah da ake nufi bai haifa ba a ba wannan kuma an san da aka kera aka san karo wasu kuma ku jina su saboda haka Allah shi kadai ne wa albada Allah tabbar da kai ne kasance da adin yana da iko bi kawai da faɗansa inna la la kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ko adina kenan wa ibada Allah ta bada kauna gadan jota muridin shi mai libi ki kauli da fadan ya fa'alun bima yuridu Allah mai aikatawa ne ga abin da ya nufi wa ibada Allah ta bada da kauna gadan jota aliman matani ki kauli da fadan da yake inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komai da komai komai Allah ya wa ibada Allah ta bada kauna gadan jota hayyin shi Allah rayi ne bi kauli da huwa al-hayy shi Allah shi rayi wani bada Allah ta bada kauna kasancewa sami'a mai ji basira mai gani bai kauli da yake asa ma'uwa ara ina ji kuma ina kai to kaga wata ni'a ma basiran kaga aya guda ta ta zama hujja kai wa arbata Allah ta bada kauna kasancewa mutu kalima mai magana ya tabbata Allah yana magana sai da magana wadda ta dace da Allah dan kuma aka ce ma'ana Allah ne karka nemi kuma gano abin yake da sai ya wuce karfin ka kuma ya wuce irin girminka ya magana da annabi Musa annabi Musa ba zai gane ta inda ji magana ba ta sama ne ake magana nan ko ta bayan sa ake magana nan ko ta gaban sa ake magana nan ko ta daman sa ake magana ko ta hagun sa ake magana ko ta cikin karkashin kasa ake magana ko ina jin magana yake ba kamar yadda duk wannan suna magana na gaya suna dama na wannan suna magana na gaya suna hannu hannu da inda suke mun magana amma shi da Allah ke masa magana sai gane daga ina Allah ke masa magana ba ta ko ina magana yake ta ko ina ta ko ina ji hmm wa sallama Allah Musa ta kalima Allah yi magana na Musa magana yawwa wa albada Allah ta bada kauna kasance da mukutaran shi Allah sai abun da ya so filhili a cikin aji wa ma filu kullum mumtinin kenan au tarkuhu wa da abin da yake da ala eh abu ko a shi mumtinin ma guda hudu ne akwai mawjudun akwai tsawijadu akwai wajibu wajibun da mutahili yawwa a wani abu Allah zai iya yi to bai ne ba sai zama kubrarin ba jin ƙarfin Allah abu ne ba, ba wani wani ba. Allah ya riga ya kori abu, korarre ne, wahalu. Ya kori ba zai babu amma ba a kan ya gagara ba. Kamar mu da wani lokacin ana ɗan yunkula wani abun sai a ga abun sai kusa da Ni da malamai suke magana kan wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya magana akan miya ta kasu har kashi uku. Kaga wani hadisin ya ce idan mutum ya niyar kyakkyawa za a aikata kyakkyawa lada goma in ya niyar kyakkyawa bai aikata ba lada daya in ya niyar mummuna ko da ya niyar mummuna fa sai bai aikata mummunan ba Allah zai rubuta ta lada to to wannan kenan to a wani wajen kuma sai ce idan ta karɓi musulmani ba ta zai ma halmakatul qatil sinani in musulmi biyu sun fa'a da takwabi da takwabi da wanda yake sanar da bikin mutane kila ya rasu da hada katin hawa da mukunta da ya rasu da layi wannan ya gisa an sa yaudu wanda aka kashe ba me yasa aka sa yaudu alin wa kana abin alaka talati saboda yayi niyyar sai dan wata to kaga wanda ya nuna in kai niyya ma lada ce wannan kuma ya nuna in kai niyya niyya kuma alhaji ce ɗayan kuma ya nuna in kai niyya ba a aikata babban ne ba a rubuta to amma kuma ya abun yake abun guda ɗaya ne abun guda ɗaya ne wanda yake yin niyya bai yi abin ba a rubuta lada kuma na alhaki to da ya niyyar yin abin alhakin tsoron Allah ya ji Allah ya tuno a zuci sai ya fasa niyya bai yi ba sai ka dawo lada ba zai tafi gidan mata ya ji wani abu a can ya ji tsoron Allah ya fasa sai a rubuta masa lada ka ga mummunan niyya ce amma da tsoron Allah ya tare ta to mu ta dawo lada ko barin jin karwa ne ma ke karbi abin da dan rike sai mu da ji tsoron Allah sai barki ki dawo to wannan kenan to wace niyya ce kuma ta zama alhaki zuwa ya abun bai yiwu ba ya ji karfin ka ko aka doke shi ya ji dokewa sai aka doke aka doke wani ba hilala ya ji gidan mata wani ya dauke yarinya irin wannan shi ne mummunan niyya kun a rubuta mata alhaki ba yi tabba ma a rubuta mata alhaki kaga wacin ta zama lada wannan kuma ta zama alhaki to wannan kuma niyyar mummunan zuciya ce ta tafi a wani abu wani harkoki suka dauke shi daban bai je ya gwada wancan abun ya kasa abin ma balle bai kuma ji tsoron Allah ya bari don Allah ba da don Allah ya bari da ya zama lada da ya je wajen wancan abun abun ya fi karfin sa da ya zama alhaki to duk babu daya to sai a goge shi ba lada ba alhaki ya ke kisa yawwa to wannan ubangiji subhanahu wata'ala kenan ya zama da shi muktarin a zaɓe yake aikinsa ba dole ba a san Allah dole filfili a cikin yi wa tarki da bari lahu ga Allah eh dukkan ga Allah wa rabu kai kalgu ma ya sha'u ubangiji da ne yake halitta abin da ya ga dama wa ya kasa da zaɓi abin da ya ga dama ba wanda yake ci masa dole wa albata Allah ta bada da risalatar rukuli manzancin manzanni bai kauli da faɗinsa ba ma arsana min kaulika illa rijala ba mu aiko ba gabanin ka ya rasulullahi ba ce mara nuhiya ilaihi muna musu wahayi min ahalil qura kuma duk in bin a jikin mutumin kauye babu annabi mutumin kauye yawwa daga mutanen alƙarya wa albata Allah ta bada da risalar da Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama manzancin annabi Muhammadu a cikin alƙur'ani da kawai da faɗansa Muhammadu Rasulullah. Allah ji annabi Muhammadu manzon Allah ne. Kuma da mai za a zo a ce da subhanallah wai Ali aka inda za a baiwa sai mala'ikan ya kuskure ka ta gane ai wannan maganar gara sabu ne da faɗan wannan da ka faɗi wannan gara kai sabu ne. Ya fi ka faɗi wannan magana masu hankali za su yi jin tatsu ne akan yin wannan magana don tatsu ne dama wata aka yi da don dariya don inda wani wanda yake da damuwa a ransa damuwa ta yi masa dan sauki wannan shi ne gaskiyar magana amma in dai har dai mutum biyu a nan duniya mala'ikan Allah ya aiko shi shi ne sarkin su duka duk mala'ikun jibril ne sarkin su ya zo ni da kai ba zai gane kai kai ne a da wani ni ne a amur tijani ba a lahira za a gane aikin ka gane aikina a nan duniya ma malaka zai gane ka ta gane kai kai ne adam ni ni na mutu jan kana ga dawo na tukun gida wani ko dan jina wannan ma ai ne kawai da ma ko da wannan ba zai kwan goma ai ba zai taba yiwa ba balle wuta na ma wa kuma ma da jikaru da ba ba kusa ma zikir da jikaru Ali mai shekara ayan goma sha kaɗan sa da annabi ya zo da annabi sa da shekara sha biyu ma ake faɗa shekarunsa da aihuwa shi kuma wannan mai shekara arba'in ko ba kawai sha ba ai fata ba ta wannan shekara arba'in a duniya da fata mai shekara mu raba wallahi ba yi ce ba ne to to ka ga irin wannan na gane wannan maganar bai kamata ma mutum ba da ka ba ya kai ba to da suke Muhammad Rasulullah fa wa man ila Rasulullah fa wa man ala Muhammadin fa ka duba kalli ya za a yi wannan kwanakin magana ba a ɗauki hankalin mutane kuma ba kyau an kama gani wa da mata Allah tabbatar da kaunahu kasance a ne Muhammadu ashirin lambiya shi ne kasan annabawa ba san wajen aikowa ba wajen halittawa ba bi kawai da waka ta mannabi yana annai muhammad shi ne suka mace annabawa daga ji babu wani wa albata sirkin rusuli Allah ya tabbatar da gaskiyar manzanni ba sa ƙarya bi kawai da yake da wasu rikar musalun manzanni sun yi gaskiya wa albata Allah ya tabbatar amana da hurukun amanan manzanni bi kawai da faɗin da ji ka fi kawai yana hikayar maganar ku ina lakum inni lakum rasulun amin inni a gare ku manzo ne amintacce wa albata Allah ya tabbatar da tabalin gaho isarwa manzan ne ba manzan da yayo ya koye dan ka a cikin aljanna kawai ya koye saban ya shiru a yi duba a munna kar ma a ji a gane a yi aiki a shiga aljanna babu manzan da yayo Allah haka Allah da Allah ne bale guna salatullahi eh da Allah su suke isar da sakonnin Allah wa albata Allah ya tabbatar da kaunan kasancewa su ya tazawwajuna suna yin aure eh annabawa suna yin aure ya kauje fadansa wajana lahu alwajan wa zuriya mun za mu zo mata ayi da zuriya wa albada Allah ta bada kaunan kasancewar su ya kuluna ta'ama suna cin abinci wa yabi'una suna sayar da abubuwa wa yashtaruna kuma suna saya eh suna saya suna sayarwa annabawa ya kauli da fadansa ya kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq suna cin abinci suna yawo a cikin kasuwa sai Allah suka ce Muhammadu kamar irin annabi ne yana cin abinci ko yana yawo a kasuwa Allah ya duk manzanin ba wanda ba ya cin abinci ba wanda bai zuwa kasuwa gaba daya da me za ku dubi wannan da sauran ba sa zuwa kasuwa ba sa ci da yafi me yasa wannan ya je kasuwa kuma kuma ya ci amma Allah ya duk suna ci ko suna zuwa kasuwa wa Allah tabbatar da kaunar mawuti kasancewar mutuwa Allahu akbar ga duk harka gaba shi da bil ajali da ajali amma la a mutu amma sai ajali ya zo ajali shi ne iyaka inda aka ɗiba duk wani mai rai yana da dattun a cikin wata ake masa dai inda za a taka masa birki ga iya abin da zai fa daga nan sai sai sai ya kada fadar da za a ga ajaluhum in ajalin ya zo wala ya ta haka nuna sa'ada ba za a jinkirta musu ba ko da misalin sa'a daya wala ya taɓa dimuna ko ba za a gaggauto ba saboda haka wato wannan ayar mun ji mun yadda kuma gaskiya ce mun imani ita amma ba ta hana a roƙi Allah nisan kwana ba ta hana ba ta hana yau wallahu ma sha wasa jitu abin Allah ga dama ya share shi abin da ya ga dama ya tabbatar da shi in Allah da ya so ya baka ya zama naka amma kai ka kara ka kanne ba zai yi ba in ajalin ka yazo ka kara maka ba zai yi ba amma in Allah ne ya so shi ke sai kara an samu da da yawa irin wanda suka yi magana wanda suke magana irin wannan na na a roƙi ubangiji na nisan kwanan da makamantar su amma dai na da ya zo a hali Allah zai dace ajal in ajalin su ya zo wala ya zakiru na sa'ata ba za a musu jinkiri ba ko sa'a da wala ta kadimu kuma in bai zo ba ba za a gaudo shi ba dole da an jira wa albat Allah tabbatar da tazbital mu'minina tabbatar wa mu'minai inda su'alul qabr yayin tambayar kabar ina mai wai da matal abdu wani halaka kasa da akwai wata da matal abdu ya kinda idan mun karo wani kirin sun zo ko sai gaba da hanza to ka shirya da Allah tukunna in ba ka shirya da Allah ba yanzu wani ya zo samu ba ma yaron alƙali da shi da alƙalin ma tafa wa suke a tafa a jini na kamar abokin da shi da ma abokin da ne da ba a kotu suke ma sai da bakan alƙali in bukatara kan tabo mata wani kuma yanzu tsoro shi kana daure to da alaɗe zai suke ne ai kowa da malayarsa ko haka yi ko to to don haka wannan mutum kenan ina kai da mala'ika kuma na ka ce ni ma ya mutu kai da mala'ika ma da eh ka ce mana mala'ika ma da wani duk da rungu akwai da ta magana ba mutum ne ba ba wanda ya kai mace ce ai malam mala'ika wala ko a mafarki ganin sana da wahala wanda yake ma ya taɓa ganin mala'ika a mala'ikan canza a mulki wala yana da wahala sai dai ga wani mutum ko mala'ika a dubban mutum Allah ya gara ma a mafarki amma a ce kai ne kai wani ka ga mala'ika wani da kama kaza da buga mutum da guda kaza da kaza kaza ya ce kaza ka je kaza bari wallahi yana da wahala yana da wahala akwai hamla dan abdul mudallil ka duba irin matsayinsa amma wajen da wani mala'ika ya wani shawagi daga san jirgin sama na shawagi da ya yi ku annabi ta kalli annabi ya maka lamana ya ce gani yana gani fada da wani sai annabi ya taba shi haka kai ya wuce gashi da baya da zargi to an ce ya kai sadauki dubu ɗari wannan hazin to ina aka ina kallon wannan abu sai da ba ba sai da ba wani sai wani da kai ba karo dai ba ka da shi ne ko ne ko ne sai ka ga bazai ba eh to sai an gyara tsakani da Allah ya gyara tsakani da Allah Allah sai ya ce to yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah yana tabbatar wa masu imani magana tabbatacciya duk abin da ake son ka faɗa in ma a sa wani mala'ika a rinka raɗa maka wannan bai sani ba shi mai tambaya bai sani ba wanda ya dinga ta ce ba na kaza a ɗauke tsoro da wani abu duk a wajen ka ɗauke su kawai ba ka ce ba bai isa ba sai Allah ya ce a nuna ma wallahi bai isa ba sai Allah ya ce ku gaba ji Allah in yi tambaye ka za ka ce ka ce masa kaza iya da fargala ka ce kaza eh ga ma sai yi baccin ka sai ka wanda ka tabbacin ka ma suna kuma ta tabbacin ka alquran ita ku ga ka tabbacin ka dun wani muna aura wani ga ma yana ma hurul ayi ma da dan haka ana ganin ana ganin bargon ta ana ta cikin nan nan da nama da kuma ana ganin bargon saboda an ce idan wani aure amurka da kira mana da zongar amma ya mu da wajen ruwan teku da da kaga ba a can saboda ba yadda ne in wurin iya da za ta gwada da wala da ne yawon da zai saboda iya maganin garbi da zai da mijin ba wata bakan magana ba ko ba yawon kawai yawon ko ba ba ma da ni ba a yawon da ne to iya zan ce ku Allah ya kira da da za ta tuɓe da ne wai wai wai barka da za a baki ai ya karamar ruwa da baka saba'in a ce sai ka sanu nan ka Allah kuda wallahi Allah eh to wannan shine masu imani ko kuma Allah ya maka ilhama kamar yadda ya sa sanin kuma girbi sunansa ba girbi aikin da girbi matoni sunansa mutum aikin da tono bisa wa annabi an sanar da annabi adam malaiku kuma ba sani ba kuma lokacin waye girbi da magirbi aka gani babu waye noma da fatanya aka gani babu amma annabi adam ya san fatanya ce fatanya ta noma magirbi ne magirbi magirbi wuka ce wuka ta yanka yace wannan kaza ne ga aikin ka ya ji bayan malaiku sun kasa wannan kuma kaza ne shi ne aikin ka to kai ne sarki Allah tunda kai garan duba sani ba duk kuma ku zo ku zai sarki jabba da suka dubi duka da sarki sai iblis ne kawai da mai da zabobi ga sarki kaga wa Allah ma da ba makaranta aka na ba kawai jiya ya san abun Allah ne ya sa masa abun kai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa sai na Allah ma ne kai ji kamar abun da ka faɗa kuma zai zama malami kawai da wannan magana duk abun da yake da jefa ga hari daga cewa da yake kafara kawai ba da wani ya kuma ba da tsaye turan turan da ya yi kawai ka alu a ce masa alu ba saboda haka muminai Allah ya yi musu alƙawari zai ta ba su amsa ya ta ba su amsa duk abin da ake bukatar lambai a lahira in an tambaye ka za su ce kaza ne an tambaye ka za su ce kaza ne an tambaye kaza su ce kaza duk su ba da amsa bil qawli sabit da tabbataccen magana wa albada azabal qabri Allah ya tabbatar da maganan azaban kabari. Bi kaulihi da yace za a ce wa mutum akarzu an fita ku. kuskure ran kudin mutum zai rasu mala'iku su yi shiri da kasar sojoji in wani abu ya faru za su yi shiri na barazana na shirin kota kwana haka za mu ga mala'iku da kayan fada da kayan bala'i zo wani ma hada duka suke hadawa saboda kowa ga gudun laifinsa ku ce asar zu an fusa ku ku cire ranku ku kawo kuna son kankun zama lafiya ce wata in kana son kankan lafiya cire ran da Allah ya baka aro ka ba mu mu mayar ka ikon mu tattaka ka kaga wannan jin wannan magana ba kankanin bala'i ba ne to in an ce shi ya cire ya zai ba mata aka kace kanka ba zai kawo ayanka ko gogo ne abin da shi ina ganewa ko ya hanjin din sana bilazin da suka Allah ya yi to haka za a ga wanda za a ce ran su ba imani a gefe ne kuma masu imani halallame su ake wallahi ran ana lallame sa yanzu su dan da malaku za su iya murdewa ma su cire da mawala ba su ba in ka zo idanunka da ido yake ganin malamai da ido yake ganin bakaken qur'ani in ka zo an ce duk abin da ka zo akwai aikin da Allah ya arafa da malaikun kan su zo su yi gayya su taru su taru zurar da tauta ya za a yi kawai na ku abin da ka zo a yi a su wasu ya za a yi ga an ba da umarnin aiki aiki a jiwa to ku tafi aljanna mana eh gidansa na aljanna ku je ku ɗauko barbansa da sai ku je ku ɗauko ku kawo bargo an ka gani wala da mu a ba wala Sani da kuwa aka rubuta. Da aka haji dama. Ai da da ka karuwa na kokin mu zuwa da ka kaji matsalar dan adam. Ai wallahi mutum ya mutu wallahi ba zai mutu ba. Kuma zai mutu ba. Allah ba zai mutu ba. Ko ba zai mutu ba. Ko wani wallahi ya zama tsaro ya ba ni ban kalli. Yana lulu da zuwa na mu gadi yau. Ai an mutu gudu ba. Wallahi ba na. An mutu gudu. Zuwa zo ya nuna masa haka. ba za a lulluwa masa ba. Ga ƙanshi, ga ƙyalƙyali yana yi, sai a roƙira. A ce ya ayyata hannun sai mutu ba inda. Ya ce rai mai natsuwa, ana lallashin da. Ana roƙaran ake magana da ba kai ba. Ayyata hannun sai rai. Alwuri mai na nutsattsiyar rai. Irji ila rabbi. Yarda mana ki zo, ki koma wurin Ubangiji. Radiyatan. Allah ya riga ya yarda da ke babu matsala ko kadan maradiya ya tara na miki abin da in kin kalla ba za ka sake roƙon da komai ba komai ya ina iran ta fito ta shiga wannan barbar zai ne amma wani wallahi ba an ta wannan ma dai an sa malaika ta kama da maji Allah wala kai Allah ya kiyaye to shine za a ce to wannan ba su dace ba ubangiji ya tsare mu aka rju amurka ku cire ranku ku kawo alyawma zauna a ce musu yau za a yi muku sakamako azabar huni da azabar kuma da kan shi Allah kiyaye mu to Allah tabbatar da wannan wa albata ni'matahu Allah ya tabbatar da ni'matar kuma bi qaulihi da fadinsa fa ma yan kana min al-muqarrabina kaga mutumin da zai rasu a lokacin rasuwa in dai yana daga cikin waɗanda aka kusantar da su to fa daga nan ba abun da yake masa farahun illa huta kullu wa rayhan da zama cikin kanshi waje nasna'i da aljanna nima wa ma ya kare min ashabi lamini in ya zama daga mutanen dama su ma wasu manyan bayan Allah ne wanda amma ba su gina farkon ba assalamu alaikum ala gaishe shi wa eh gaisuwa gare ka da amin amincin Allah min ashabi lamini kai dan aljanna ne ya raga wannan kai dan aljanna ne eh ya tabu limini ba wa da badal baza Allah tabbatar da magana dajin alkiyama gaskiya ne bi qaulihi da fadin sa wa anna sa'ata atiyatu Allah da lalle dajin alkiyama yana zuwa la raiba babu wani kokonto fiya cikin dajin alkiyama wa anna Allah kuma lalle ne Allah ya ba su man fil qubur yana ta da wanda ke cikin kabari wannan tashin kiyama wa'adi ne Allah tabbatar da wannan wa albada Allah ya tabbatar da hajar ajsadi za a tattara jukuna bu daya a tattara su duk wani abu ko da wani abu ya abu ko irin ba alban da kike za a kwadai ko ya tafi ne duk za a tattaro ga mutum ko kona shi aka yi aka mai da shi toka aka marmasa tokar a iska iska ta lalata ta ba za a iya gano tokar ba ko kuma tokar a marmasa ta a ruwa ruwa da shi da ba za ta sake ganuwa ba wala rage ma ta ta haɗa wannan sai shi za a haɗa ta da shi ya gangan shi da za ka lai da gane shi wala ta gagan wannan waye ne komai na har su ba har ka mata bata bata ba ai ka ji qur'ani ya ga mana cikin sura bakara yadda uzuri dan tarkiya a gaban sa Allah ya dawo da jakin jakin da ya zama kashi ya dawo ba shekara ɗari kuma jakin ya dawo jaki rayayye lafiye da shi wannan mutumin da Allah ya haka ɗan shekara arba'in ne Allah ya kashe bayan shekara ɗari aka tafi da kuma bai ƙara ko shekara ɗari ba ɗan arba'in ne kafin nan ma ɗansa wanda ya haifa da cikinsa da aurensa a shimfidansa iyalinsa shi ya haifa ɗansa ne ɗan yana shekara ɗari shi kuma ya ɗan shekara arba'in cikin zai kano shi ƙarfinsa Allah ya yi wannan annabi Ibrahim Allah ya taɓa nuna masa ya kama tsuntsaye guda hudu an shahada miki a ciki ko da dawo a ciki da kana tsara a ciki da hankaka guru kala-kala eh ya yanka su ya rika kawunan su ya dake su ya kirke su ya mai da su gari su mai da alfi kulle jarin na juzu a kuma da ya ci na kasaya ya warwata su cikin duwatsu duk suka warwata suka zama ba la ka samu da za gano inda ma wani abu yake a ciki duk ya sun watse Allah shi ka kira su da gani ya kira su kawai sai Allah ya furo namun ya haɗa shi suka dawo suka haɗu suka ɗan masu rai suka kuka hannunsa. Ba ma je kiyama ba ma. To wannan ikon Allah ke nan. To shi ta kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa za a tara dukkuna. Yau kawai da waɗansa ba a nahu za mu tattara su. Falam na gadar minhum ahadan ba za mu bar kowa ba. Ba wanda za a manta. Eh, ai lan da ku ahadan minhum ɗaya da cikin ba za mu bar shi ba. lokacin da jama'a ke ai Allah lokacin da Allah madaukakin sarki zai so mu tashi rayuka a jikin da aka mutu suna cikin inda Allah ajiye akwai waɗansu rayukan muminai a inda suke a cikin illiyina akwai rayukan munafukai da kafurai a cikin sijjinu akwai kuma rayukan shahidai a cikin hawa su da tuyur to wannan suna na a ciki idan an yi kiyama dama an mutu kowa ya zama ƙasa to Allah zai sa a yi ruwa kawai a tsoro a yi ruwa kuma ƙasa ta ɗago ka tsoro ka wala ne mutu ya tsoro tsorowa da ƙasa ne ba zai tsoro eh za ma ba mai kuma kuma ne ta tsoro ta tsoro ba to kai dan ma sai ta tsoro sai ka tsoro kuma an su tsoro gaba ɗaya Allah ya ce falam na gari mun adam bala barkuwa ba wanda bai tsoro babu ko ɗaya kuma duk gawa ne kowa ya tsoro a mangawa ne amma duk abin da kasan ya taɓa fita ko irin wanda an yi asu da an cire masa kafa ko an cire an ko za mu sha da kurani wani ya sata an yanka masa da habba mana kai ko dan abin da wannan yanki ma wallahi Allah ma da kayan ka na rantsi da Allah in za ka shiga aljanna a gyara ka dan saboda aiki a dan a gyara ka da kun bai kuno kana je can faru da sarkin an shago ya ga abin da shi ya dawo sai dai ƙara aiki dawa komi ya fita a cikin wani ya dawo yana nan kenan ko tabo kaga bai da don abin da ya fita an mara masa kawai dawo sun kulle shi ko wala bai da rai to sai Allah ya sa ebo rayukan nan gaba ɗayan a wurare uku nan da aka tara rayuka tun daga wanda ba a zuwa har zuwa ƙarshen tashin duniya duk a tara rayukan gaba ɗaya ɗura a cikin kafo ɗaya. A cikin kafo ɗaya. Shi mala'ikar halin mai hura ka wannan duniya wani kai lidansa ba. Duniya? Allah ba da kai lidansa ba. Allah duniya ba da kai lidansa ba. Allah ba da kai lidansa ba. Ina so na gaya maka. Ka ce wa karo kallon. Kai wato ba shi sallallahu alaihi wasallam ya dan faɗa an kaɗan daga sifarsa domin annabi da yake sama an nuna masa shi da ƙatanin sa da yadda yake yace akwai malakun da suka fi shi har ma suka zo suka gaya ba wallahi shi din ma eh yace ai ya rasulullahi ni karami kaga fadin kin shi ne annabi yake tsuntsu na'am idan ya tashi da kunnen israfilu wannan kunnen dama ko in ya tashi da wannan ba faɗin zirgawa ne da kunne zuwa kunne ba shi ne zirgawa annabi wala zaka dubu dubu ne in ya filfila ya filfila kafin ya zo zai zaure ji wallahi shekara dubu zai to ba mun duba ta zira mutum ma shekara dubu faɗin duniya ce to kaga bai kai in dai za a ce fadin girga ya fi duniya za a yi lefin ka kuma za a duniya. Lefin ma kusan kaga an ka koshi da baki ba zai da fadin girga kai ke kwarai da yi. To malam sai ya ɗauki wannan kafan. Kawai sai ya sa bakin na wala sai ya hura shi. Idan ya hura shi kaga rayukan nan? Yadda ka san ka ɗaya wata hoda mai laushi. Ka zuba a tazuna nan tsaye. A ce kuma a yi sa'a kana da haƙora masu kyau masu ƙarfi. ba zai tafi ne ba wala na da ya yi tuturutu gaba ɗaya za su shi shi da ba zai busa ɗaya duniya duk a mutu a wannan ƙawar zai kura duk a mutu da mutum da kai ba fa a nan ba mala wallaha wanda yake sama ya mutu ban da ikon Allah in ka ga wanda yake sama mutu wallahi bin aljanna yake kuma har wanda ya ƙarƙashin wuta in dai ba irin wanda suka yi Allah garin nafi tun ba a je ba aka sa su a jahannama suna zaman jiran shari'a ba su kaɗai ne ba za su mutu don sun mutu sun huta in ban da su wallahi duk wanda yake cikin ƙasa ma na mutuwa ne ba wai na teku ya mutu ba teku ma wallahi ko da za ta kama da wuta Allah in yi ƙara kan guda da teku ta kama da wuta wazir ba da kudgarar ta ƙone teku ta ƙone ruwa dubu ɗaya ba za ta mata ƙone ka ga ruwa du wallahi ma lafi ruwa ne duwatsu gaba ɗaya su rage su ci ƙara su ranar su fashe alamar maganin ake buga na kiyar sai ka gina na ɗagewa da kwana ƙara ce amma tana ba bukan gina a ba ƙara ne da za ta yi diri sai gini ya ɗage wallahi wannan abin shi ne ta kakkare duk komai da kuma kuma guda ɗaya zai tuttuya daga wani kalana har mafa da duk a mutu ran nan kuma idan ya zo wannan busan kafin an zuba rayuka a cikin wannan kaho idan ya kura da sirri kwaya ɗaya bai bai rage a cikin wannan ƙahon ba ya kawai zama kalmar rashi da mabasu kamar ya'yan faɗi tsirrrr kawai ana zagaya ga gangan jiki a ƙasa gawa ga nan kuma a sama yana yawon gawa Allah sai ya rantsuwa Zudo wa izzati wa jalali sai na rantsi da girma na in ji Allah imana kuma Allah ba ya rantsi da girman sa ba sai Allah shi kadai to annai ma da Allah yake ranga yace ko wanda rai sai na mai da shi cikin gangan jikin da suka rayu a duniya ba da haka ai wani wala baje kuma kan jikin ba dan hasiyar da suka yi na wasu Allah ba wannan kuma ba ai ya san ba su yi kyau ba ko ba za su ga mai kyau ba amma ina babu dabara kowane ne ya koma cikin gangan jikinsa bai za ya mu yanzu rura yadda ka sana mace bayan haka da annabi sai haka annabi sai na kakar kura kai da ba ya zuru shi ba wallahi annabi sai na gaji na kakar kura kai da yi shi ke nan an gwada yake amana an taɓa sai kuma ya haɗa mu guda na gabar yamma na yamma ya gabar na kudu ya arewa na da duniya ta haɗe ai ki tukun kawai kun taho mun taho a tukun shi kenan eh to duk wanda yake tsakanin ka da kai da shi akwai sarka kawai sai ka rige kawai eh mutum na gudun karfa da uwarsa yana gudun karfa da ubansa yana gudun karya haɗu da matarsa yana gudun karya haɗu da ɗan uwansa na jini saboda inda wani abu zai ne mai jiya sai ga wanda kai kake da kuma ga Allah ya je kana tsoron ka gaba manka akwai matsala ko mamarka ko matarka ga wannan kai kake da za a yi don Allah mana ka aure wani abu ka zan jama kar mu yarda da wannan ai Allah kare to Allah yace ya tabbatar da wannan yace wai yana nan a tabbate wato a cikin alqur'ani ba za a bar ko da guda da ba alan da ku ada min sai ba za mu ba wa albata Allah ya tabbatar da ita alkutubi za a ba da littafa a hannun mutane a lahira da in an gama wannan tsayuwa cikin tsayuwar za a ba da daban kafin hisabi bi kauli da fadansa wa ma wa zai kida ba hobi ne ne amma kaga wanda aka bayar dafi da hannunsa na dama fi haƙƙin mu'mina cikin haƙƙin mu'mina kenan wa bi kauli kuma yace wa ma wanda ki damu bi shimalihi kaga wanda aka bayar dafi da hagu fi haƙƙin haƙƙin kafirai kenan kafiri ne dafi da hagu mu'mini ne dafi da dama wannan Allah tabbatar da wannan wa almata wa zanal amali Allah ya tabbatar da za a auna ayyukoki da suke ne bi kauli da faɗa take wannan da ulama zinal isda za mu sanya ma'auni na garkiya da adalci yawon kiyamata a ranar alkiyama ba za su kowa ba walmatar hisaba Allah ya tabbatar da hisabi za a kirga lada da kwara kwara irga laki da kwara kwara a auna nauyin su kuma bi kawai da faɗa da yawon ya go yawon ya kuma hisabu ranar hisabi yake tsayawa walmatar sara da Allah tabbatar da sara sai ka hau duk yarkarin Allah ya sai ka amma fa duk da tajin hankalin sara ka san mutum ya rubuta hadisi a cikin sa akwai kalalibu ya wace wani arautaki ne kama da kujiya zai dinga fitowa ya iya sarfaɗin mutane iya a gwargwadon aikin mutum wani yake wani fa manzala ce ga sun gama a hau wannan gada da gada sauka wallahi bai da tsoka a jikin abin zai zo ya lube kamar ƙugiyoyi su zo su lube a jikin mutum wallahi sai ya tunda ka san an biyo mutum da Allah da mun mun bala'i ne ya sa mutum a gaba Allah sauke don kata ka mutum da zai tire ya yake kawai duk abin da bai kai tsaye daga mace ta kake kawai da za ka yi riga da mutum wallahi in dai zai yi ce wallahi zai kuma mu yawa sani to haka zai dinga abin nan cire namun mutane wasu ga sun abin da ma nama ya kare Allah ya kiyaye mu da haka za ka yi da masiradi amma duk da wannan bala'in wasu sai an ji a ce to wani yanzu dai hankali ya kwanta amma sauran abu ne nake jin tsoro ana jira an haɗu ba wani menene kike tsoro kuma ka san duk wani bala'i ya faru a duniya ba ka tuna aboki ko wani waye indiya abun ya kai abu sai dai a tambaye da kama da shekara amma aka tsira ba sai a ta tattaunawa ana jin daɗi wani abun da muke nake tsoro yanzu ne magana sara'i da ake faɗa na ga mu haye saboda yadda Allah Allah wani ne Allah ya riga ya yarda ya kawo kalmarin sa sai abokin da rinka ba ga kaza kaza ita ai nan ne ai hada wanda wani an ce akallan su kaman sarwayin ya ruga da gudu ya ka zai wuce wani amma wani ai wani kafin wa kiyama da jita zan ya gama ya tafi ya tafi eh wasu kuma haka ma fa an ji an ji ne akan kujeru ku yi zaman gwaran kawai ku jira wallahi ku ba bakala ku je ku da hawa za ku zauna zauna kan kujera eh zo sun yi na Allah ku zauna ku jira suna da zaune sai a dinga tambaya kai haka ma da gugun manna ji da wannan zo annabi waye kenan ya rabu a wannan ba Allah ya gurba annabi ba ga ko ku ya Allah ba annabi sun ne da Allah sun samu yawwa da mu kokari fa duk a wurin Allah an nauta ne ba a samu amma ana samun komai ne dan Allah Allah tabbatar da mu wa albata sirati bi zai ko fa duwan wai su kuce da su ila sirati ne zuwa ga siratin wuta ka san sirati akan wuta ke shi da Allah ta wa in minkum ila warda kowa zai shiga wuta saboda sai ka hau gadar da Allah ke na Allah shiga ka wuta Allah ke Allah ke gada an ka hau gada kuma ka hau koki wani matan nara amma dai ka san dai ba za a haɗa moda zalo da wuce sakan da wata dirka ba ba za ko to Allah da mulaki Allah da madar da wuta cewar akwai ta a Qur'ani bi kauli da fadin sa inna atina lil zalimina nara mun yi Allah da tare da wuta wa albatal kautsara Allah tabbatar da akwai shan kogin alkawtara bi kauli da fadin sa inna a'tainaka alkawtara idan ne mamun ba ka alkawtara wa albatar aljannata Allah tabbatar da akwai aljanna bi kauli da fadin sa wajazahum bima sabaru jannatan wa harira sakamakon su mutanen kirki saboda hakurin da suka yi a duniya hakuri shine ko ga abun Allah ce a bari ka bari ka hakura ka bari ko ba ka so kuma Allah ya ce ayi sai kai sai ka zo ka yi to magana ya ƙare duwa masu irin wannan hali Allah zai saka musu saboda haƙurinsu da gidan aljanna ya sa musu tufafin alhari ne wal mataru lil mu'mini lahu Allah ya tabbata ya tabbatar da mu'mini za su ga zatin Allah bil akhirati al akhirah bi qawli da yake cewa wujuhun yawma nadira wa zikru a ranar za su haske ila rajha nadira za su ga ubangiji to fa haji ka ga wannan sune usulul din asalin addini kenan ilahiyatuha wa nabawiyatuha na ilahantaka da na annabta wa sau'iyatuha da na ji kuma na sauran wada wa kada albata halawa lalle duka Allah tabbatar da su ta'ala ma da kun zargi kulla gaba ɗayan su fil qur'anil azim cikin alqur'ani mai girma wajib wajibi ne ala kulli mukallafin akan kowane balagaji an ya ta da ha ya yadda da wannan abun da muka jero muka faɗa ne ya kudurta a zuciyarsa ya tabbata gaskiya ne kama da ab kama da suka zafi qur'ani ya tabbatar gaskiya ne wannan shine wurin da zamu kwana idan Allah ya sa da iko in mun dawo sai mu a cikin qawaidul ahkami an gane ko aiwa annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatihi abinda muka roƙa Allah ya amsa bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana baka manzon Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله